إن الحمد لله وتذات شق مسلنش kina so zaki musulunta ke kika amince da kanki ko wani ya takura ki yace miki dole sai kin musulunta daga ina kike ina jorakuna ok jorakuna unguwa ce ko gari ok jorakuna unguwa ce a cikin garin gombe to zan gaya miki abinda ake shiga musulunci da shi in kin amince kin musulunta ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kika ce kika ce na amince na yadda na gamsu ba abin bauta da gaskiya sai Allah da ya halicce mu shi kadai kin amince da haka kika ce kuma kin amince annabi Muhammadu manzon Allah ne bawan Allah ne wanda Allah ya aiko shi da musulunci da Qur'ani kuma zaki masa biyayya sau da waje kin yadda kuma kin shaida annabi isa bawan Allah ne manzan Allah ne ba dan Allah ba ne kin yadda da haka to amincewa da haka shine musulunci me sunanki elizabeth ok sunan sarauniya ne ko to sarauniya elizabeth yanzu a ci gaba da kiranki elizabeth ko kina so a canza miki wani suna wanne kike bukata cikin sunayen da kike ji na musulmi Allah ta ce a sa mata balkisu to kin sake dawa dai sarauniyar don an rawaito duk da ba qur'ani ko hadisi ya tabbatar ba cewa sunan wannan mata mai sarauta wacce suka yi zamani da annabi Sulaiman sunanta balkisu ko bulkisu ko bilkisu saboda haka ana kiranta da wannan suna tunda bai wata ma'ana bata zo mummuna akai ba shi yasa musulmi suke sawa saboda haka kin tabbata a musulma bulkisu to na ga da a bayanki ya sunansa shi a'a salisu ne to ya aka aka sa masa salisu ok ya sa salisu to shi ma ya musulunta? ok ke ce yanzu kika musulunta shi ya amince miki ki musulunta? to ba matsala ko? to masha Allah musulunci saboda haka za ki dinga zuwa kina yin karatu a wannan makaranta kina ji ko? Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci kuma ki ci gaba da yi wa mijinki biyayya ki ci gaba da renon ɗanki akan musulunci Allah ya tabbatar da mu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم muna sha tara ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya zo ashirin da hudu ga watan shida dubu biyu da sha shida muna nan a cikin suratul baƙara mun gama bayani akan misalin da Allah subhanahu wata'ala ya bayar akan munafukai za ko mu shiga aya ta ashirin da ɗaya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, ubudu rabbakum, ku bauta wa Allah ta'ala mahalicinku, allazi khalaqakum wanda ya halicce ku, wallazina min qablikum ya halicci waɗanda suka gabace ku, la'allakum tattaqun domin ku sami taƙawa ku sami tsoron Allah. Allazi ja'ala lakum al-arda firashan shine Allah ta'ala wanda ya sanya muku ƙasa ta zamo shimfiɗa, was sama'a bina'an sama kuma ya sanya ta gini a samanku bi gaira amajin tarauna hako ba a tokare ta da durkoki ba wa anzala minas sama'i ma'an kuma ya saukan muku da ruwa daga gizagizai fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum ya fitar da dangogin ƴaƴan itace iri-iri domin amfaninku kuma arziki a gare ku don haka fala taj'alu lillahi andadan kada ku sanya wa Allah kishiya a cikin bauta wa antum ta'lamun alhali kun san ba wanda ya cancanci bauta sai Allah alhali kun san wannan abin da kuke bautawa ba Allah ba shi ma ɗaya ne daga cikin halittun Allah ko falawantum ta'lamun alhali kun san bauta wannan Allah bai kamata ba a ce an sanya ma Allah ko an sanya wani abu daban ana bauta masa tare da Allah waɗannan ayoyi bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana muminai a cikin ayoyi guda hudu da siffofi guda shida ya kuma bayyana mana munafikai a cikin ayoyi ko ya bayyana mana kafirai a cikin ayoyi guda biyu ya bayyana mana munafikai a cikin ayoyi goma sha uku zuwa sha hudu sai kuma Allah ta'ala ya kira ga kowa da kowa ya zo ya bauta wa Allah wannan kira ya shafi musulmi su ƙara tabbatuwa akan bautar Allah ya shafi nasara ya shafi yahudu ya shafi maguzawa ya shafi mutanen birni da mutanen ƙauye ya shafi kowa da kowa shi yasa Allah ya amfani da kalman ya ya harfu nida babani ala sukuni la mahallahu min al-i'rab ayyu nakira maqsuda munada mabanin ala dhammi fi mahalli nasbin ha kalimatu tambih ya ku mutane kaga an ja hankalinmu da ya da ha ya ku mutane dukanku shine aldin nan ta shigar da dukanmu annasu badalun ne bani ala dhammi ubudu ubudu ku yi bauta ku bautawa Allah fi'il amrin majzum alamatu jazmihi haskun nun li'annahu min al-af'ali al-khamsati wal af'alu al-khamsatu turfa'u bi thubuti nuni wa tunsabu wa tujzamu bi hadfiha waj'al li nahwi yaf'alani nuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna وحذفها للنسب والجزم سما كلم تكوني لترومي مظلمة معنى الله هنا كيرا اعبدوا كيبوتا غوا ربكم ashe duk wanda ba rabbinmu ba bai cancanci bauta ba Allah ya yi kira da a kaɗaita shi da bauta kada a bauta wa kowa in ba Allah ba sai ce me allazi khalaqakum ga dalilin cancantar Allah da bauta kenan allazi khalaqakum wanda ya halicce ku kalman halitta an tsago ta daga ma'anan khalqu yana nufin al'ijadu min al'ajami ƙirƙirar abu daga babu babu in an ce ka nuna babu me za ka nuna babu ko to shi Allah yana yin abu daga babu nan ya ƙure kowa ba wanda ya isa ya yi abu daga babu shine ma'anan khalqu ijadu shay'i min al-ajami amma ma'anan khalqu ta biyu tahwilu shay min suratin ila ukhra canza wani abu da wani abu zuwa ga wani abu wannan shi ake kira mai fasaha shi ma wani nau'i ne na khalqu domin ka kirkiri ka ɗauka tako ka ƙera kujera ka ɗau ƙarfe ka yi cokali ka yi ludayi ka yi matsefata ka yi allura ka yi reza ka yi galma ka yi mota wannan tahawilu shay'i ne min suratin ila ukhra domin da babu ƙarfen da ba dan Allah ya halicci ƙarfen ba ka gaya min yadda za a yi duk waɗannan abubuwan da muke gani da ƙarfe da ba dan Allah ya halicci roba ba ka gaya min duk abin da kake gani da roba wanda ake kera shi iri-iri ka gaya min yadda za a yi shi da ba don Allah ya halicci katako ba ka gaya min duk abin da kake gani an sarrafa shi daga katako yadda za a iya yin sa ashe madda din da aka yi abin a nan Allah yake kalubalantar mu cewa babu wanda ya isa ya kirkira abu daga babu kuma kuma duk ilimin da ake koya muku da dukkan fannonin da ake koya muku a university babu wanda ya ce muku akwai wani karatu na kirkiran abu daga babu ko akwai shi akwai wani subject sunansa kirkirar abu daga babu karatu za a koya ma kawai sai a zo a ta babu a ta babu in an zo kuma practical sai kuma a zama akwai akwai shi to haka wannan karatun babu shi shi yasa Allah ya kalubalanci duniya yace ya ayyuhan nasu duriba mafalun fastami'u la ya ku mutane an buga misali ku karkade kunnuwan ku kuji innal ladzina tad'una min dunillah wanda kuke bautawa ba Allah ba ko wane ne ko menene ko a ina yake domin wanda ake bauta ba Allah ba jinsi biyar ne duk wanda ya bauta ba Allah ba yana ya bauta wa ɗaya daga cikin jinsin halittu ne guda biyar bari ku ji su na farko mala'iku mala'iku me halitta ne wanda ya bauta mala'ika ya yi me halitta ta bauta wa halitta kuma an yi shirka don mala'ika ma ba ruwansa da bautarka masu bauta ta biyu masu bauta wa annabawa da waliyai da annabawa da waliyai menene halittu ne daga cikin halittun Allah su da kan mutum ya bauta musu ya yi me halitta ta bauta wa halitta to wani ci gaba aka samu da kirkirarre da kirkirarre kirkirarre ya bauta wa kirkirarre sannan na uku masu bauta wa aljanu da suna iri-iri ko a cewa aljani iska shi ne dai ɗan iska eh iska ko a ce masa mutanen ɓoye ko a ce ruhanai ko a ce makarai ko a ce me jinnu ko duk dai abu ɗaya ne duk dai aljanu ne ba wani abu ruhani aljani ne kawai kaji ana wani malam mai ruhanai mai aljanu dai mai shaidanu dai saboda haka waɗannan su ne layin aljanu iblisai duk layin su ɗaya su ne aka yi su daga wuta akwai ana samun na kirki su ma a cikin su hadda wanda suka yi imani qul uhiya ilayya anna husta sama'a nafarun min al-jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushdi fa amanna bihi walan nushrika kun ji aljani na kirki yace walan nushrika bi rabbina ahada aljanin kirki yace ba zan yi shirka ba wa in sarafna ilayka nafaran min aljin yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila alhaq wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'i Allah su ma suka ce ku zo ku amsawa manzon Allah kashi na hudu shine dabbobi waɗanda ake bauta musu kamar yanzu masu bauta wa saniya saniyan nan anamu technology in an yanka ta ina ake sata ta ila tukunya saboda ka cinye naman in tana da rai mun san amfanin nonanta an san amfanin komai in kuma an yanka ta da sunan Allah to namanta mun sa abin da ake da shi kirginta kuwa in an ga dama a yi takalmi in an ga dama a yi jakunkuna a yi belt a yi wallet a yi kaza in an ga dama shi ma sa a tukunya a zuba masa yaji ka gani yawa shi ma takalmin da fata cinye ta muke yi da wallet din da belt din duk sai a sa su a tukunya su ma a zuba musu yaji shikenan kawai sai ka ji ana ana kada kunne ana karo mu to saboda haka kaga amma wa zai bauta wa saniya to kaga wanda suka bauta wa halittu sauran dabbobi ma waɗannan su mafi dabbobin lalacewa to sannan sai masu bautawa sauran halittu daskararru kamar masu bautawa ruwa masu bautawa rana masu bautawa taurari masu bautawa wata masu bautawa dutse masu bautawa katakwaye da karafuna ai gunki a sassako shi domin duk gunki zaka ga ko dai an sassake shi daga dutse ko an gina shi da ƙasa ko an yi shi da katako ko an yi shi da ƙarfe ko da gwal ko an yi shi da azurfa akwai dai wata madda ce cikin halittun nan da aka yi mana huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi duk wannan abin da Allah ya halitta dan mu ci moriyar su wani sai mai da su abin bauta da haka kenan duk wata bautar da aka sarrafa ta zuwa ga wani abu ba Allah ba to ba a sanya bauta inda ta dace ba kuma wanda ya hakan bai dace ba da haka Allah ya ce wallazina min qablikum kuma Allah shi ya kirkiro waɗanda suka gabace ku dukkan al'ummar da ta gabata Allah ne ya ƙirƙiro ta sai ce la'allakum tattaqun an umarce ku ne da ku bauta wa Allah don ku samu taƙawa domin a cikin bautan Allah ake samun taƙawa ake samun dacewa malamai sun duba kalman annas anan na cewa shi kalman nas asali nasa ya nusu bi ma'ana irtaraba abin da yake motsi shi ake kira nas nas yanus kamar wato a ce tsutsa tana motsi sai a ce nasa yanus wasu kuma sun ce mai akuzu minan nisyan saboda dan adam yana da mantuwa wasu ka ce a daga unas ne unas in za a ce in za a yi ta'arifi sai a cire alifin fa'un din farko sai a sa alif da sai koma nas unas in ka cire ayin fa'un din farko in ka sa alif da sai koma annas saboda haka shine asalin kalmar nas asali kalmar nas ana amfani da ita akan kowa da kowa dukkan mutane gaba daya in an ce nasu kowa ya shiga shine asalin wada'in kalmar amma ana iya amfani da ita kuma akan shashin wasu daga ciki a ce musu nasu wai zaƙil lahum aminu kama amanan nasu kun ga kalmar nasu anan bata zo a ma'anar kowa da kowa ba domin an ce wa'iza ƙila kun ga akwai mai faɗan akwai wanda za a faɗawar wa'iza ƙila lahum aminu kama amanan nasu ku yi imani kamar yadda mutane suka yi imani kaga anan kalmar mutane am ne uri da bihi alkhusus dama ita kalmar nas in ta zo takan ɗauki ma'ana uku ko ta zo al'am albaƙi ala umumihi ko ta zo al'am al-mukhassas ko ta zo al'am allazi urida bihil khusus don haka can da Allah ya ce allazina qala lahumun nasu innan nasa قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل kun ga anan kalma allazina qala lahum nasu inna nasa kun ga akwai annas da annas wanda kuma shashi yake nufi am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadlihi kun ga nan ma anas ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to an ce dalilin da yasa idan mutum ya zama cikakken mutum domin an ce mutum ne kadai a jinsinsa ake samun ɗaya ya fi dubu jinsin ɗan adam ne ake samun ɗaya ya fi dubu ko a samu dubun da bata kai ɗaya ba mai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi annasu kami'ati iblin la takadu tajidu minhum rahila mutane kamar raƙuma ne ɗari amma a cikin ɗarin zaka iya waye gari baka samu ɗaya da zai dace da a mai da shi abin hawa ba ma'ana ya zama mai amfani ba saboda haka ana samun wannan a cikin jinsin mutane bisa nuna ke cewa wan nasu alfun minhum ka wahidun wa wahidun kal afu in amrin bada kakan samu mutum dubu bai kai ɗaya ba kakan samu ɗaya ifi dubu a cikin mutane saboda amfani da rashin amfani mai amfani sai ya fi dubu amfani ba akwai mutum ɗayan da ya fi dubu amfani ba kuma za ka iya tara wasu dubun ba su kai ɗaya ba ga su dubu amma ko ba su kai ɗaya ba saboda akwai nas akwai nas nas yauwa akwai wanda yake kawai cikon gari ne ko cikon unguwa ne ko cikon guri ne saboda haka shine kalmar nas to Allah ta'ala ya yi itar wannan kira ce ya ayyuhan nasu kulu min ma fil ardi halalan tayyiba ya ku mutane ku ci daga abinda Allah azurta ku a ban ƙasa amma ku ci halal wannan kira ne na a tashi a nemi arziki a tashi a yi sana'a a tashi a gina kamfaninnika a inganta harkar kiwo a inganta harkar noma a inganta harkar masana'antu da kamfaninnika ka a zauna cikin talauci cikin wahala babu abincin da za a ci babu suturar da za a sa babu gidan da za a kwana babu kuma gonaki ingatattu waɗanda za su ba da cikakken abinci da shanu da raƙuma da awaki da za su ba da cikakken mai da nama da kuma sannan a samu abincin da za a ci na Allah ta'ala ce ya yi wannan su taƙo rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku bautawa Allah wanda ya halicce ku daga rai ƙwaya ɗaya ya ayyuha nasu qad ja'akum ar-rasul bil haqqi min rabbikum ya ku mutane wato qad ja'akum ar-rasul bil haqqi min rabbikum manzo ya zo muku daga wajen Allah da gaskiya ya ayyuha nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina ya ku mutane haƙiƙa hujja ta zo muku daga Allah mahalicinku kuma na sau muku muku da haske wanda yake bayyananne wal ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a kace ya ku dukkan ku mutane ni manzon Allah ne zuwa gare ku gaba daya manzon Allah yace kowane annabi ana aika shi zuwa ga mutanansa a keɓance ni kuma an aiko ni zuwa ga duniya baki daya wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira Allah ya ce ban aiko ka ba sai ga dukkan mutane kana mai gargadi kuma kana mai bishara ya ayyuhan nasu qad ja'akum al-haqqu min rabbikum ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim ya ayyuhan nasu zkuru ni'matallahi 'alaykum ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ganiyyul hamid Allah ya ce ya ku mutane dukkaninku talakawa ne wannan siffar ku ce ta halitta a siffanta ka da talauci a siffanta ka da rashi Allah shine mai akwai a siffanta ka da baka da komai na Allah ne to wannan siffa ce ta halitta dan adam wallahu huwal ganiyul hamid ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu da haka istinbadin da malamai suka yi anan a asalin halitta a asalin halitta mutane kusan kansu daya Allah shi yake fifita wani akan wani da haka duk wanda kaga ya fika to zabin Allah ne shi yasa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar Allah yana halittar abin da ya ga dama kuma ya zabi wanda ya ga dama shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya zabi Kinana ya zabi Kinana daga ƴaƴan Isma'ila sai ya zabi Quraish daga daga Kinana sai ya zabi Banu Hashim daga Quraish sai kuma ya zaɓo ni daga cikin banu hashim saboda haka Allah yake fifita wani akan wani kamar da zaka ga sama ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai to ta bakwai ita ce tafi girma haka a cikin mala'iku zaka ce jibrilu a cikin halittu gaba ɗaya annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka nan a cikin ɗakuna allah ya zaɓi ka'aba a ɗakunan gari gaba ɗaya allah ya zaɓi masallaci to ko ina a ƙasashe allah ya zaɓi ƙasar makka da madina ta fi kowace ƙasa daraja da kima to haka nan komai ka gani allah ya yi halitta kuma ya zaɓi abin da yake so a cikin halitta ɗin a cikin magana karatun ƙur'ani a cikin tsarkakewa tasbihi afdalul hamd afdalul du'a alhamdulillah afdalul zikiri la ilaha illallah komai zaka ji ce ahabbu kaza ila Allah abinda Allah ya fi so ko abinda ya fi daraja a wajen Allah ko abinda Allah ya zaɓa kaza ibn qayyim a cikin zadul ma'ad a muqaddima ya kawo misalai da yawa na abubuwan da Allah ta'ala ya fifita wasu akan wasu saboda haka wannan kada wani ya ma wani takama yafi wani sai da bautar Allah sai da tsoron Allah sai da ilimi su ake samun bambanci ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum wanda ya fi girma a wajen Allah shine ne wanda ya fi tsoron Allah da aka tsoron Allah kuma ana samunsa ne wajen bautar Allah subhanahu wata'ala nan na biyu kamar da sha nanatawa wata ƙabila ba za ta ce tafi wata ƙabila ba dukkan mu ɗaya ne wanda ya fi daraja wanda ya fi tsoron Allah imamu ahmad ya rawaito hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayuhan nas inna rabbakum wahid وإن أباكم واحد لا فضل لعربي على أعجمي ولا أعجمي على عربي ولا أبيض على أسود ولا أسود على أبيض إلا بالتقوى كلكم من آدم وآدم خلق من تراب yace ya ku mutane Allah mahalicinku guda ɗaya ne babanku annaba Adam guda ɗaya ne ya ayyuhan nasu taqu ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة نفس واحدة شيني آدم وخلق منها زوجها إتشي حواء وبث منهما دقا ما ترد مجم بث ألا إياد منهما سوبين رجالا كثيرا ونساء شما كثيرا da maza da yawa da mata da yawa da suka cika duniya duk daga Adam suke shi yasa ce min zakarin wa unsa sai Allah kuma ya ci gaba da halitta mu min zakarin wa unsa amma Allah ba wai sai min zakarin wa unsa kawai yake iya halitta ba na farko ma dai kaga ai shi ya kirkiro babu ma ta zama akwai saboda ka zai iya yin ka ba uwa ba uba kamar yadda ya Adam shi yasa Allah duk kudura sai da ya nuna mana ita dan kan mu waye gari mu ce akwai abin da ya gagara Allah to sai Allah ya mana mutum ta bangare hudu yayi Adam ba uwa ba uba in ka ce sai da uwa da uba ake yi to ga annaba Adam wace ce babar annaba Adam waye baban annaba Adam ka gani she kaga Allah yana yin halitta ba uwa ba uba to sannan sai yayi annabi Isa da uwa babu uba waye babansa babu amma wace ce babarsa shi sa ake kiransa ibnu maryam sau ashirin da uku a cikin alkur'ani yana ce masa ibnu maryam dan maryama dan maryama Allah ya taba mai haka har sau 23 isa sau 25 almasihu sau 11 Allah ya kama wannan alkur'ani saboda kada wani ya dauka dan wani ne wallati ahsanat farjaha fanafakhna fi min ruhina wa saddaqa bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitina saboda ka dan maryam ne إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون to sannan hawa'u ita kuma aka yi mata uba ba uwa saboda an yanki in aka ɗauki jikinka aka yi wani to ya zama ɗanka ai kamar yadda ake ɗaukan maniyin mutum ai wani abu da shi ya zama ɗansa to shi da aka tashi sai aka ciri allon kafaɗa wato guda na nan bangaren dama kuma aka dau na hagu kai kuma aka dau na sama na saman kuma karkataccen kun san na sama yafi bankarewa na ƙasa ƙasa nan in kana ƙasa budewa yake yi na sama ya fi lankwashewa to sai aka ɗauki mafi lankwasa na can sama guda ɗaya sai aka yi hawa'u wato shi yasa kafin kai aure annabi ya gama maka darasi akan wace ce mace yace khuliqat min dila'in na farko dai kanka sha wahalarta an yi ta ne daga kashin haƙarƙari kuma dila'in a alahu a awajuhu na sama da haka kullum so take ta sama kuma a awaj karkatacce wa in zahabta tuqimahu kafarta in ka ce sai ka miƙar da ƙashin nan kai kanka yanzu aka ce a miƙe maka ƙashin nan an karya ka kenan daɗin a bashi a karkacen kaga kai maka wa kanka adalci yadda baka so a tada ƙashin haƙarƙarinka a karkacen shine lafiya mun zala ce wa in zahabta tuqimuhu kasarta wa in tarattahu lam yazal a'waj in ka batta kuma to ba za ta gushe ba a karkace la yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khulqan radiya minha bi akhar kada mumini ya kyamaci ya uwarsa mumini idan akwai wani hali da take burge ka to ko ba za ka rasa dan wani hali biyu da kake tir kake tsaki ba kai ma kuma haka ne ba 100% sai annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan shine abin da ya faɗa ya kai ke cewa wa kasaruha talaquha in kana son ka karya ta to ka sake ta in ka sake ta ka karya ta da karfi su da aka annabi ce kakka karya sai ya zama dole ko in ya zama masalaha a karyan in ta je wani gurin wani ya dora ma ba haka ba a yi haƙuri saboda haka shine ma'anan nas don haka ba wanda ya fi wani sai da tsoron Allah sai da bin Allah sai kuma da zaɓin Allah saboda Allah zai iya zaɓar ka ba kai ibada komai ba ya fifita ka akan kowa shine ma'anan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar kuma Allahu alam haisu ya ja'alu risalatahu Allah shi yake saka manzancinsa inda ya ga dama wannan zaɓin Allah ne inna Allah hastafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamina saboda haka wannan zaɓi ne na Allah ya zaɓi wancan ya fifita shi baka da iko ka ce dan me ba a baka dama ka jefa ƙuri'a ba waɗanda suka ce wa qalu la nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim ina ma ƙur'anin nan da za a saukar da shi an ɗauko wani mutum ko a ɗa'ifa ko kuma a ɗauko wani a maka wasu za su ba Allah ‘yan takara annabta annabta ma so suke ta zama ana jefa mata ƙuri'a sai Allah ya ce ahum ya ƙasimuna rahmata rabbik su suke raba rahamar Allah na hannu kasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din darajatin ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون dan haka kai kanka ka fi wani wani ya fi ka haka kawai ka samu kanka a ciki saboda haka ma'anan wannan kenan annas sai Allah ya ce ubudu ku bauta wa rabbakum mahalicinku kasancewan an yi kira da a bauta wa Allah wannan shine abin da Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa dukkan annabawansa kaf abin da suka yi kira kenan to ita bauta tana da sharaɗi guda hudu na farko ka san ma'anar kalman ibada a harshen larabci dukkanmu muna zuwa ƙauye idan kana zuwa ƙauye za ka ga hanyar da ake takawa ba ta ciyawa komai damuna saboda me yasa ba ta ciyawa saboda yau da kullun ta sha taku an tattake ta an tattake ta an tattake ta har sinadarin da zai sa ciyawa ya fito ya ƙi fitowa to wannan shi ake kira tazallul daga naka samo ɗariƙun mu'abbad ai muzallal da aka kenan ibada yana nufin at-tazallulu wal khudu abinda ya kaskanta ya horu ya tattaku ya mai da kansa ƙasa shi yasa ba a maiwa da kowa kai ƙasa sai Allah yanzu ai kaga ibada wato sujjada in banda Allah akewa to ita ce ƙarshen ƙasƙanci ka sawa wani goshinka a ƙasa ba Allah ba shine ƙarshen ƙasƙanci amma in ka sawa Allah goshinka a ƙasa kuma shine ƙarshen ibada saboda ƙarshen yadda ka ƙasƙanta kanka a gaban Allah yadda kuma ka samu ɗaukaka saɓanin ɗan adam in ka ƙasƙanta kanka a gabansa to shi zai ƙara burin ƙasa kai kuma ka ƙara ƙasa amma shi Allah in ka kaskanta kanka a gabansa to sai ka samu daraja shi yasa a cikin ayyuka da ake yi na bauta ba wanda ya kai kaskanta kai kai sujada ga Allah shine koli koli fuskarka da take ashrafu makan hancinka anan yake idanka anan yake fuskarka anan take amma ka zubar da ita a gaban wani ba Allah ba to kai shirka shi yasa ba wanda ake ma wannan kaskancin a sa goshi da hanci da tafukan hannu da kafafuwa a kwanta a gabansa a sa goshi babu sai kowa sai Allah akwai wani mutum yana kiwon raƙumi sai yake wa raƙumin azaba al-Imam Tirmidhi rawaito hadisin Sheikh Albani inganta shi sai annabi yazo zai wuce sai aka ga annabi ya tsaya a jikin raƙumin kamar raƙumin yana gaya masa wani abu da suka gama sai annabi ya ce kai zo raƙumin nan ya gaya min kana sa shi aiki mai yawa sannan ba ka ba shi dama ya huta sannan ba ka ba shi cikakken abinci sai mutum ya rike baki domin wannan abin in ban da shi da yake wa raƙumin ba wanda ya shina sai ce insha Allah za a gyara ya rasulallah amma wannan abin ya ban mamaki ka ban dama in maka sujjada sannan bai ce a ba a ba kowa sujjada sai Allah da ana bari wani yema wani sujjada da na ce mace ta yi wa mijinta sujjada amma ba a ba kowa sujjada sai Allah to kaga wannan shine ma'anan ibada a tsagwaron harshen larabci kankanta kaskanci da horarwa da kuma wato mutum ya kasa da kansa ga wani ƙarshen ƙoli-ƙolin kaskantarwa shine ma'anan at-ta'abbud al-ibada ana cewa ɗariƙun muzallal ai mu'abbat da haka ma'anansa alkhudu'u wata zallulu me ma'anan ibada alkhudu'u wata zallulu tazallul ka kaskanta khudu ka kwantar da kai to shine ma'anansa a larabci sai kuma sharuɗan ibada ɗin guda hudu na farko al'abdu bawa shi bawa shine meme mai aikata bauta na biyu al-ma'bud wanda za a bautawa waye za a bautawa Allah akwai wani wanda ya cancanci bauta ba Allah ba babu kun ga Allah ne kawai ma'bud sannan na uku al-ibada abin da za a aiwatar da shi din sannan na hudu at-ta'abbud aiwatar da aikin fi'ilul abdi shi bawa ya tashi ya aikin shi ake kira at-ta'abbud to za mu yi ta'arifin wannan abubuwan guda hudu na farko al'abdu al'abd haza huwa al-makhluq wannan halittar ta Allah daga sama da ƙasa da abin da yake ciki ga baki ɗaya kowa sunansa abdu sama sunanta abdu ƙasa sunanta abdu duk mala'iku sunansu ibad bal ibadun mukramuna annabawa sunansu abd mala'iku sunansa abd aljanu sunansa abd tsirrai sama ƙasa kowace halitta sunanta abdu in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahman abda dukkan halittun da suke sama da ƙasa a wajen Allah sunan su bayi to su bayin sun kasu kashi uku akwai bayi keɓantattun keɓantattu yan darajatul ula yan first class su ne wa su ne annabawa su kaji din da Allah ya kira wa amina yake cewa walaqad atayna abin nan ni'mal abd innahu awwab wadhkur ibadana ibrahim wa isma'il wa ishaq ulul aidi wal absar ni'mal abd innahu awwab zaka ji Allah yana ta cewa ni'mal abd ni'mal abd wadhkur ibadana kuma yake kiran annabi sallallahu alaihi wasallam a duk wani muqami na daraja in zai sa sunan annabi sai ya sa masa abdu wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina kun ga yasa masa abdu a gurin da ake magana wahayi sai Allah ya kira annabi abd bawana kuma ya idafansa zuwa gare shi wanda wannan idafatu tashrif wata ƙarin daraja ne da girma Allah ya ce kai bawana ne sannan ya ce subhanallazi asra bi abdihi nan ma wajen wata daraja ce tafiyar isra'i da mi'raji amma Allah bai ce bi rasulihi ko bi muhammadin ba ko bi nabihi ba sai ce bi abdihi saboda ubudiyya shine babban darajar da annabi yake takama da ita shi yasa muka zo tahiya muke cewa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu abduhu wa rasulu sai mun fara cewa abduhu ba a cewa rasuluhu wa abduhu sai dai abduhu wa rasulu shi ya fi kowa bauta Allah kuma shi zai koyar da bauta Allah shi ne ma'anan abduhu ya fi kowa bauta a Allah wa rasuluhu kuma shi ne jakadan yadda za a yi bautar duk wanda ya bauta ba ta hannunsa ba to ya yi baban giwa ya yi aikin baban giwa to da haka aikinsa ya zama lalatacce to sannan akwai abd kamar tabaraka lazina zalal furqana ala abdihi fa auha ila abdihi ma auha alaysa allah bi kafin abdahu ya ta faɗa wannan a cikin alqur'ani to sai kuma abd na biyu sune mutanen kirki kamar da Allah ya ce wa ibadur rahmanin lazina yamshuna alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama ka ganin ibadur rahman Allah ya ce bayina ne na musamman to wanda duk ya hada waɗannan sufofi ya shiga ciki akwai kuma abdu gama gari ordinary abd kowa da kowa common abd shine kowace halitta in ka kalle ta kace mata abdu yayi amma irin wannan abdin Allah baya raba shi gare shi sai dai bashi abdu kawai yasa ce in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abdan abdan kowa wannan saboda ibada ce kauniya ko ka ki ko ka so kai ɗaya daga cikin halittun Allah ne ka bauta masa baka bauta masa ba sunanka mai yin bauta kin yin bai fitar da kai daga cikin masu bauta ba kin bautawa Allah ko bai fitar da shi daga wanda ya cancanci a bauta masa ba kun gane idan ka ce aka ce an yi wannan sifikar don a yi magana da ita don haka ko a yi ko ka a yi ita dai ba ta da wani amfani sai wannan don aka ce an yi ka don kai bauta so da haka in ka yi bautar ka yi abin da aka yi don kai in ba kai ba ma dai kai din dai mai yin bautar ne shi kuma wanda ya ce ka bauta ma dai shi ya cancanci bautar shi kadai amma an ka sarrafa bautar zuwa ga wani to ka yi zalunci ka ɗauki haƙƙin Allah shi Allah ya baka haƙƙin ka yayi ka ya baka rabanka na ci da sha da sutura da magani da abinci da numfashi da hanci da baki da haƙora yayi ka kai yama kai kuma da ka tayi sai ka ɗauki haƙƙinsa sai ka ba wani kai ma ka san ai baka nemi a zauna lafiya ba ko to shine ma'anan abd sai ma'bud wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah shine ma'bud shi yasa yace wa abudu rabbakum rabbu shine ma'anan al-khaliqu al-maliku al-mudabbiru wanda ya halitta ya mallaki halitta yake gudanar da halitta shine rabbu daka rabbul alamin rabbu samawati wal ard rabbu musa wa harun rabbi wa rabbuka allah rabbuna rabbuna duk wannan muke tawassali da rububiyya al khaliq al malik al mudabbir shine ma'anan ar rabbu wanda ya halitta shi kadai ya mallaki halitta shi kadai yake gudanar da halitta shi kadai babu goyon bayan wani babu taya wani babu taimakon wani kuma babu mai yi in ba shi ba so da haka wannan aqida ita za ta tabbatar maka da kayan da Allah shine rabb to wannan rabbun wanda yayi ka shi ya cancanci kuma ka kadaita shi da bauta to at ta'abbud aiwatar da bautar shine aka ce at-tazallul wal khudu'u lillahi azza wa jal bi fi'li awamirihi واجتناب نواهيه خوفا ورجاء محبة وتعزيما على الوجه الذي جاءت به شرائعه abin da aka kira at-tazallul wal khudu shine bawa ya kankantar da kai a gaban Allah ta hanyar aikata abin da Allah ya ce da barin abin da Allah ya ce a bari saboda tsananin kaunar da yake wa Allah saboda tsananin girmama Allah da yake saboda tsananin kwaɗayin da yake ne ya samu rahama Allah saboda tsananin tsoron da yake ka Allah ya masa azaba ta yadda shari'a ta koyar to sharaɗin karɓar ibadan nan Allah ba zai karɓi ibadar ka ba sai da sharaɗi uku na farko al'iman na biyu al'ikhlas na uku almutaba'a idan mutum ba shi da imani duk aikin da ya na ibada Allah ba zai karɓa ba sai imani ya fara shine sinadarin karɓar ibada sannan na biyu ka yi don Allah wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu din ba a sa su ba sai dan su bauta wa Allah da tsarkake bauta ga Allah shi kare sannan kai yadda annabi ya koyar wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ka hada Allah da abokin tarayya a wajen bauta ma'ana Allah ya zama an tsantsanta bauta a gare shi da haka tauhidi biyu ne tauhidul ma'bud da tauhidul matbu kadaita Allah da bauta da kadaita annabi da biyayya a wajen bauta in dai bauta ce to kada ka yi sai da annabi ya koyar in kuma bautawa za ka yi kada ka bautawa kowa sai Allah to kayan bautar su ne shekul islam ya ta'arifin su al'ibadatu ismun jami'un likulli ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة وهي مبنية على أصلين الإخلاص والمتابعة ذاك wannan shine bauta ذاك bauta ba za ka yi ta ba sai annabi ya koyar sannan ka yi ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar kuma ka yi ta ga Allah shi kadai to wannan shine ma'anan at-ta'abbud wal 'abdu wal ma'bud wal ibada ومعنى الإبادة لغة واصطلاحا ربكم الذي خلقكم شيني الله تعالى وندى حلتشيكو من شيء معنى حلتا معنى تفسر تبيونيكو نفركو إيجاد الشيء من الأدمي كيركيران أبو دقا بابو من أتوا دقا بابو سوى إتما بابو دي بابو تي أما الله ne kaɗai yake iya ƙirƙiran abu daga babu wallahi na ya isa kai imani da Allah shi sa Allah ya ce afaman ya khuluqu kamar la ya khuluqu yanzu da wanda yake halitta da wanda baya halitta za su yi daidai yasa ya ce wa huwa yut'imu wa la yut'amu shi ke ciyarwa ba a ci da shi saboda haka shi yasa Allah ta'ala ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibu tagut Allah ya ce duk annabin da na aiko sai na wato gaya masa cewa ya gaya wa mutane ku bauta wa Allah kuma ku nisanci taguti sannan ce wa ƙalal masihu ya bani isra'ila abudullaha rabbi wa rabbakum haka annabi isa ya ce ya ku banu isra'ila ku bauta wa allah mahalicci na mahalicinku innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alaihi aljanna duk wanda yawa allah shirka to allah ya haramta masa shiga aljanna wa ma'awahun nar sannan yake cewa ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani ibudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumta fihim فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم الله زي إيدا النبي إيسى عليه الصلاة والسلام يتي أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله kai ka cewa mutane su riƙe ka kai da babarka su zama abin bauta ba Allah ba qala subhanaka ce tsarki ya tabbata gare ka ba ruwana waye ganni ni nace to duk mutum duk abin da kai ba hujja haka za ku kare da wanda kace ya saka haka nan annabawa wa ila adin akhahum huda da aka aika wa adawa annabi hudu me yace qala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghayruhu wa ila samuda akhahum saliha qala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghayruhu wa ila madyana akhahum shu'aiba قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني wannan shine bauta duk abin da za a fara bauta ake farawa da Allah ya saukar da dokoki goma wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa abdullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana anashkur li wal walidayka qul huwallahu ahad inna rabbakum allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin ثم استوى على الأرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين Zaka Allah ya bayyana mana kansa ba wanda ya cancanci bauta sai Allah duk wanda ya sarrafa wani nau'i na bauta zuwa ga wani Allah ana kiransa shirka don haka wannan aya ta yi kira da cewa wallazina min qablikum wanda suka gabace kuma Allah ne da ya halicce su kun ji yadda annabawa kowa ya zo yana cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni to sai mu tsaya anan mu tashi allazi ja'ala lakum al-arda firasha wannan yace malam a ba da zakka a dunkule a dunkule ne yafi ko a rarraba kamar miliyan ɗaya a raba wa mutum goma ko mutum ashirin kowa dubu hamsin hamsin to kamar yadda ake ciki yanzu ina gada a dunkule a ba mutum ɗaya gaba ɗaya miliyan ɗin ƙara a dubu hamsin hamsin ɗin mutum ashirin wannan allah ya taimake shi dubu hamsin ɗin nan ya mata jari mai kyau kafin shekara ta ga ta koma miliyan ɗaya dama abinda ba masu a mai da ita guntuwa guntuwa irin dubu biyar biyar dubu uku uku amma mata malamai sun ce daga goma abin da ya sama tunda akwai masu jarin dubu goma da yawa suna nan za ka ga wani yana sai da yalo wani yana sai da lemo wani yana sai da rake wani ma jarin ko dubu biyu bai kai ba to kaga irin waɗannan ka ba su dubu goma goma ai jari za a yi mai kyau jari za a yi mai kyau da dubu goma Allah ya sa mata albarka akwai wata hukuma ta zakka da suka dinga bayar da jarin dubu goma goma ga mata bayan shekara ɗaya sai ga wata mata ta kawo su doya su waye ta ce dubu goma nan da kuka bani ne Allah ya sa yanzu har ina iya yi rabin mota na doya in kawo daga dubu goma Allah ya mata albarka so da haka wanda zaka bashi ya cinye shine mai illa wanda za a bashi kawai je ya dumurmusa ya cinye amma wanda zai juya dubu goma dubu ashirin dubu ɗari in ka ba mutum goma kowa dubu ɗari ɗari ai kaga in dai mutum mai zuciya ne aka bashi dubu ɗari to ai kaga zai dan samu wani abin Allah ya sa ma albarka sai kaga ya tashi shi ma ko dubu hamsin hamsin ma Allah ya sa mata albarka sai ga an tashi to saboda haka wannan hikima tana da kyau amma ka yi shi guntu guntu din nan mutum ya ce ina da miliyan ɗaya mutum dubu nake so in bawa kowa dubu ɗaya kaga wannan fi sabilillah wani dubu ɗaya kafin ya je gida ma ya gama da ita wannan ya ce malam ko mutum zai iya ba da kuɗin zakka kafin ya yi lissafi ta yaya zai gane kardado zai yi an fi so dai a yi lissafi sai dai in yamanta ya kai yawan da kafin a yi lissafi lokaci ya ƙure to sai ka fara lissafin da wuri in bai yi ba malamai sun ce kana iya kardadawa dai kai ka san kuɗin ka ba zai wuce kaza ba ko ba zai ƙasa da kaza ba sai ka ɗauki wanda yake na tsakiya sai ka fitar da zakka akan wannan ni ce na samu kaina duk lokacin da na yi tunanin wani abu mai kyau ko mara kyau to sai abin ya kasance shin akwai hakan a shari'a ne ko me ya kamata in dinga faɗa to a dinga tunani mai kyan in ka san kai tunani mara kyau zai kasance mummuna ma zai kasance to ka dinga yin mai kyan ka gani wato ya zama kenan kamar akwai kambun baka mai wannan watakila maye ne irin na kambun baka to masu kambun baka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da akwai wani abu da zai riga kaddara da kambun baka ya riga kaddara ita kuma kambun baka za ta iya jefa raƙumi cikin tukunya ta kashe shi nan take shi yasa wani a cikin sahabbai yana da irin wannan kambun bakar to sai suka je suna wanka shi wanda yana gefe yana wanka shi ma yana yana wanka to shi wancan sai ya riga gamawa na taɓa ba da kissar yadda abin ya faru da ya riga gamawa sai ya zo ya ga wannan shi yana cuɗa bayansa to bayansa irin ba tabo ɗin nan da yake da akwai aikin wahala a ganka ba tabo sai a ta sha'awar ka ya aka yi jikinka ba tabo ba yanka ba suka ba ƙwarzana sai gan shi kai amma wani Allah ya maka kyan baya kawai sai faɗi ya kama shure-shure aka ɗauke shi aka ruga da gudu aka kai gaban annabi annabi ya ce wa ya kalle shi aka ce wani ne ya ce a kira shi aka kira shi ya ce halla ya katulu ahadukum ahadukum sahiba ya zaka kashe dan uwanka sai ce yi masa wanki wanko masa jikinka to shine ya wanke hannayensa ya wanke fuskarsa ya kurkura bakinsa ya wanke madaurar wandonsa ya daure kuma haka ake rike ƙwarya ba ta taba ƙasa duk sai a zuba ruwan a haka to in aka gama sai a kwara masa yana na a cikin zadul ma'ad cikin at-tibbun nabawi na ibnu qayyim ko hadayin nabi fi dibbi ana kwarara masa kawai sai ya miƙe kaman ba shi bane shi ne ibn qayyim ya dogon bayani akan ainu da yadda ake kare ido daga ainu in ka duba makarshen addu'a min alkitabu was sunna ya ka abuwa wajen guda goma da ake domin tsari daga ainu kuma annabi ya ce al ainu haqq ainu gaskiya ne in mutum sai yana da ainu to in ya kalli abu kada ya kushe shi ya ce barakallah masha Allah wa barakallah shine hausa suke cewa tubarkalla kallabi tubani in ke mai ya ce ki ci kanki in ta ga an kura danta ido an ce kai wannan yaro akwai kyau tace ke tubarkalla kallabi tubani in ke mai ya ce ki ci kanki to tubarkalla din nan daga barakalla ne saboda haka yau da gobe sai aka karkatar da ita barakallah an ce halla barakta in ka ga abin da ya kayatar da kai kasan kana da wannan ciwon to ka ce kai Allah yawa abin nan albarka to wannan bakin naka sai Allah ya tsare shi amma ba haka ba akwai wanda yake ce mun ya siyo sabuwar mota kawai suka haɗu da wani mai wannan kan muka ce wani mota kai haka yace wallahi sai ta mutu aka ta tashi ta ki tashi kai da aka kashe mata 160 ko bata gyaro ba karshe sai sai da ita akai to da haɗu da mai kambun baka ko gini ake zaka ga kare shi ake yi da kwano sai an gama so da wani yazo sai ce kai ana kashe kuɗi wallahi kaga aiki ya tsaya saboda yana da kambun baka sai kaga aiki ya tsaya to shi za ka ga mun za a aiki duk sai aka kare kan ma wani ya gani bai san wace wani ake anan ne ce ai ban gano to shike da mota wasu ma in za su shigo mota irin waɗannan ƙauyukan da yake su laraba suna da masu kambun baka sosai wani in zai ranar juma'a ko in za ka shiga kasuwa mota ka duk sai ka shashafa mata abu duk ta yi faca-faca in kuka lura za ku ga laraba motocinsu suna musu wannan sai ka rasa to me yasa da aka shashafa mata ƙasa saboda in maye mai wannan kambun bakan ya gani ina ce musu maye ne saboda haka bahaushe yake cewa amma mai ta daban ita ana samun ne ta hanyar tsafi shi kuma kambun baka halitta ne Allah yake halitta mutum haka kuma ana iya samun mutum kirki yana da hakan akan samu mutum banza yana da haka wani da ya kushe ma abu shikenan sai ga ya lalace in kuma iya ba abu sai ka ga abin yayi albarka haka Allah ya halicce shi da wannan bakin nasa to irin waɗannan shine aka ce su dinga sa albarka malam menene matsayin bikin birthday a musulunci birthday shine ai maulidi ko kai wa kanka maulidi to maulidi gaba ɗaya ma ana tuhuma yadda ake yin sa ina ka samo shi balle kai kai wa kanka to kaga abubuwa suna bukatan a san wa ya fara yi ka koya ina ga turawa ne suke yi ko kai ba su ɗinka ka shiga aljanna kawai kai aiki mai kyau ka mutu da imani ka shiga aljanna to me ake cewa a wajen birthday happy birthday to you ko me kenan me fasararsa to to me dan an ta ka murnan zagaye ko dama an haife ka me wani me aka ce ma kenan sai wani almajirin abdullahi da umar ya ce ya aba abdullahi ai su waɗannan mutanen ƙauye ɗan kaɗan ma burge su yake in kai musu kyauta ya ce baka ji abin da annabi ya ce ba yana daga cikin nagartaɗɗa ya ci gaba da kyautata wa masoyan mahaifinsa an ya sila wudda abihi ya ce to wannan babansa abokinsa yadda umar ne shi yasa na kyautata masa haka kamar yanzu da kana cikin jib ɗinka sai ka hango abokin babanka shi kuma yana tafiya a ƙasa sai kai fakin ka ce direba kai shi gida ka bashi mukullin misali a'a wai ba na ce kai bane ana son baka iya ba ni ma ba zan iya wannan ba ba wai na ce kai ba ina so in baka misalin abin da dan Umar yake nan a lokacin mu ba mai iya wannan ba akalla dai ka ce to a kai shi gida ko eh a dada motar ga kuma wannan dubu hamsin a bashi ya ce fa ne in ka kyauta ta ce wani abokin babana ne kai direba yi fakin a ina na ka lafiya zo zo mu samu sunna je ka kai shi gida ci kuma wannan ka je ka dan sunna masa wannan yayi ce fa ne kaga akalla ya cino ya ce dan gidan waya ce dan gidan malamu Allah sarki Allah ji kan malamu di ka Allah kyau to kaga ka jawo ya tuna da mahaifinka ya faɗi alheri a kansa to dalilin da yasa ake so masoyan babanka ka ci gaba da mu'amala da su domin su dinga tuna mahaifinka suna faɗa abin kirki a kansa to wannan ɗa na garji ya kamata ya wannan malam ko ya halatta yin kasuwanci a masallaci kamar yaya ai hadisi ya hana ko an hana yin kasuwanci a cikin masallaci kuma ya ce ma an kaga mutum yana yi kai masa addu'a cewa a kasuwancin kada ya riba ko so da haka in za a yi kasuwanci a fita waje kada a dinga a cikin masallaci amma a iya sanarwa akwai abin siyarwa an kawo waje wanda yake so sai ya fita ya siya mahaifina to shine wanda ya ce ga dubu biyu daga wata 'yar uwa a sa asusun marayu Allah zaunar da ita tare da mijinta lafiya ya shirya da mijinta ya sa ya dace da lailatul qadari to amin amin wannan ba shi kadai ba ke ma ya kamata ki ce Allah sa ki dace da lailatul qadari ya sa ta dace da lailatul qadari kudi dubu uku daga wata 'yar uwa tace a sa asusun marayu Allah biya mata bukatunta ya ji kan mahaifanta ya albarkaci zuriyarta ga wata dubu biyu daga wata baiwar Allah ita ma Allah ya sa ta gama da duniya lafiya ga wasu dubu biyu daga wata ‘yar uwa ta ce aurenta ne ya ƙare take buƙatar addu'a Allah ya kawo mata miji na gari in kuma komawa kan ‘ya'yanta ya fi alheri Allah mai da ita to ƙara ki koma kan ‘ya'yan naki ya fi alheri Allah mai da ke don ba wacce za ta riƙe su kamar mahaifiyarsu da kyau kuɗi dubu ɗaya daga wani ɗan uwa ya ce a yi masa addu'a Allah ya sa ya daina aikata ɗaya daga cikin kaba'ira da yake ayyuwa duka ma dai ba ɗaya daga ciki ba dukka ba ira Allah sa ka daina ya kare ka daga yi dubu biyu daga wani ɗan uwa ya ce malam wani abu yakan zo mini a cikin zuciyata game da Allah da annabi abinda zaka dinga cewa amantu billahi wa rusulihi Allahul ahadus samadu allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim da ka fara wannan zaka ji abin ya tafi tunda shedan ne yake kawo wannan kudi ashirin daga 'yan sahun gaba bangaren kudu gaban ma kudu na kenan ba tsakiya ba ba nan ba ko ba ku ba fa ba ku ba nan ko ina kenan oke daga nan a ba ku ba ku an yi muku addu'ar nan sun ce sahun gaba kaga ba ba ca akai hagun malam ba yan hagun malam ne ran muka yi musu addu'a mai yawa ba yi wa 'yan daman malam addu'a ba da kuma 'yan gaba ba yi musu addu'a ba su ma yanzu saurin gaba kuma amma ɓangaren kudu ina kenan can kenan yauwa daga fila abin da ya can to Allah ya taka muku da alheri kudi dubu uku da ɗari shida da hamsin da biyar a'a ga dubu goma sha ɗaya daga 'yan daga 'yan hannun daman malam wai wai wai wai wai a sa su su marayu daman malam ok daman malam amma daga fila abin da ya ci banda ku kenan ko daga fila abin da ya can haka to na gane to Allah ya muku albarka ya mai muku da alheri sai kuma dubu uku daga 'yan gaban masallaci 'yan gaban masallaci arewa da gidan hakimi suna waje kenan waɗannan dubu uku da ɗari tara daga 'yan gaban masallaci arewa da gidan hakimi a sa asusun marayu a yi musu adda Allah biya musu bukatunsu to Allah biya muku bukatunku na alheri dubu bakwai da ɗari shida da hamsin da biyar daga 'yan bayan masu kyamara a'a amma zuwa fila ko habbakin kofa to habbakin kofa to daga 'yan to Allah ya biya muku bukatunku na alheri kuma wanda suke kasuwanci har da manoma kai ne mai noma ko to da manoma gaba ɗaya Allah ya sa musu albarka da 'yan kasuwa da ɗalibai da sauransu dubu ɗaya daga wani ɗan uwa ɗansa yana shaye-shaye to Allah ya shirya da shi dubu biyar daga wani ɗan uwa a sa asusun marayu a yi masa addu'a to Allah ya amsa dubu ashirin daga ummu ibrahim to ummu ibrahim a sa asusun marayu a yi mata addu'a Allah ya biya mata bukatunta to Allah ya biya miki bukatunki dubu goma sha biyu daga hajiya mowa a sa asusun marayu a yi mata addu'a Allah ya biya mata bukatunta to Allah ya miki albarka ya biya miki bukatunki dubu ashirin da biyar da ɗari biyar da bakwai daga masu a daidaita daga wasu ɗaiɗaikun mutane ok ɗaiɗaikun mutane ta hannun wakilanmu da ke wajen masallaci suka ce a sa asusun marayu a yi musu addu'a Allah ya biya musu bukatunsu to Allah ya biya muku bukatunku na alheri dubu ɗaya daga wani ɗan uwa a sa asusun marayu shi ma Allah ya biya mu bukatarsa ta alheri dubu ɗaya daga wasu ‘yan uwa a yi musu addu'a Allah ya sanya musu albarka a kasuwancinsu ɗari biyar wanda ya ce a yi waɗansa addu'a Allah ya sa ya daina fitsarin kwance to Allah ya sa ya daina fitsarin kwance to gobe an ce akwai wanda ya ɗinka marayu kaya ko? to akwai wanda ya ɗinka wa marayu kaya da takalmansu da hulunansu wanda suke gidan marayu ba a gama tantancewa ban aka rubuto za a sa shi a yi masa addu'a wa'azin gobe a university karfe tara da rabi topic munanan aƙidu da ke tunkarar matasa a jami'o'i menene mafita to Allah ya tabbatar da alheri Allah ya samu dace Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wal mauta rahatan lana min kulli shar ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب